الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد a yau sha hudu ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da arba'in wadda ta yi daidai da ranar ashirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha tara ta miladiya za mu karo na biyu na bitar bitar bita akan fiqhul mu'amalat bitar ilimi akan fiqhul mu'amalat wanda muka yi karo na farko shekara biyu da suka wuce muka yi alkawari za mu sake yi sai yanzu allah maɗaukakin sarki cikin ni'imarsa da falalarsa ya yassare mana rayuwa da kudura akan yin karo na biyu na wannan bita ta ilimi a lokacin da muka yi wancan mun yi bayanin muhimmancin wato a na farko muhimmancin yin daura din saboda amfanin yin daura shine cikin lokaci kankani za a iya takura abubuwa da dama a yi su a wanda daga baya za a iya yin mutum zai iya muraja'a sannan na biyu kuma shi fiqhul mu'amalat fiqhul mu'amalat a almaliya fiƙihu na wato ciniki da hada-hadar kuɗi abu ne wanda ake da matsananciyar buƙatarsa amma kuma a cikin abubuwan fiƙihu shine ya fi komai ƙarancin kulawa da shi wajen karantar da shi na farko dai saboda a cikin littattafan furu'a yana zuwa yawanci bayan ahkamul ibadat da kuma bayan ma hukunce-hukuncen aure da saki saboda haka sau da yawa sai ka ga ba kowa ne karatu zai ɗaure har ya je ya yi su ba to a sannan kuma shi ne fanni wanda yake abubuwa da dama wato a shi ne fanni wanda yake abubuwa da dama na masail ɗinsa suna canzawa saboda canzawan sababbin abubuwa da suke zuwa ta hanyar mu'amalat ɗin al'umma nawazil abinda ake ce mafiqhun nawazil sababbin abubuwa da suka sauko wanda suke bukatan fatawa sun fi yawa a cikinsa to kuma alhamdulillahi yanzu al'umma ta farga ta kula da shi domin babu inda ake yin ijtihadi ijtihadi wanda yake ba na ɗaiɗaikun malamai ba wanda kowane malami zai faɗi ra'ayinsa ijtihadi wanda yake na jama'ar malamai wanda suke ce ma al-ijtihadul jama'i wanda taron malamai zai yi ya bayar da ijtihadi da hukunci akan irin waɗannan masail din musamman da sanadiyar kafa wato mu'amalar hada-hadar kuɗi ta musulunci ta hanyar kafa cibiyoyi da suke wannan wanda ya haɗa bankunan musulunci da kamfanonin a takaful da inshorar taimakekeniya da juna da kamfanonin sai da hannun jari Uh, a kasuwar shinko wanda uh, ake yin su bisa muwafaka da shari'ar musulunci kowane daga cikinsu suna da wato kwamiti na malamai waɗanda suke yin fatawa akan masail ɗin da suke zuwa musu na haka ya zamanto cewar an samu wato abubuwa da dama wanda aka tattara na fatoyin malamai da suka haɗu suka yi don ba ra'ayin mutum ɗaya ba ne sau da yawa ra'ayoyin malamai ne kamar yanzu a bankin dubai al-islami da bankin rajihi da bankul inma na saudiya da a baitul tamwilul kuwaiti kuwait finance house a kowanne daga cikin da banka abu zabi kowaɗanne daga cikin waɗannan bankunan suna da kundi mai girma na fatoyin da suka yi ƙararat ɗin da suka yi to sannan kuma babu tarurruka yanzu da ake yi da yake tara malaman fikihu irin tarurrukan da suke munakashar harkar hada-hadar kuɗi za a yau kamar yadda na gaya muku a wancan taron yau kusan shekara ta doshi arba'in da fara taron da ake yi na dalla baraka a cikin watan ramadan nadwatul baraka wadda suke yi yau sama kusan shekara arba'in kenan duk shekara za a tara malamai a yi wannan taron sannan cibiyar da take rubuta ka'idodin lissafi da bincike akan ingancin bayanan kamfaninnika da ya shafi a wato da suka shafi mu'amalar kuɗi ta musulunci wanda ake ce mata a yofi a wato hayatul muhasaba wata daƙiƙ للمؤسسات المالية الإسلامية Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions duk shekara za su yi taro sau biyu su yi taro a tsaki a farkon shekara kwanan nan suka gama a cikin april a sannan a ƙarshen shekara ma su yi sannan a malaysia ma yau shekara wajen goma sha uku duk shekara za a tara malamai na duniya suna yin islamic sharia scholars forum wanda duk waɗannan bincike ake yi da fitar da nawazil da fatoyi da ƙara kusantar da wannan ilimi zuwa ga al'umma to mu kuma a gaskiya a nan nahiyar tamu mun ci baya matuƙa saboda rashin kulawarmu da wannan ɓangaren a musamman a ganin cewar shi sha'anin harkar kafa bankin musuluncin bai daɗe da zuwa ba ko da yake yanzu abu ne ana maganar ya shiga shekara ta wajen bakwai ko takwas amma dai duk da haka ana ganin sa kamar sabo ne to sannan an yi kokari a irin wannan taro a lokacin sarkin kano yana gwamnan babban banki aka tara malamai waɗanda suke a kwamitoci na shari'a a fatoyi a malamai da suke a cikin irin waɗannan kwamitoci da kuma waɗanda ma ba sa cikin waɗannan kwamitoci amma ana fatan irinsu ne za su zamanto suna ba da fatawa akan waɗannan masail aka yi taro na kwana uku wanda da islamic finance council ta, ta ingila suka zo suka kaddamar da abinda cinikin yanzu wannan zamani ya zo da shi sannan kuma waɗanda yake sun yi nisa mutanen bahrain suka zo suka kaddamar da irin abubuwan da suke na fatoyin malamai domin malamanmu na nan su sani tun wannan taron da aka yi na farko ba a sake yinsa ba lokacin da aka yi malamai sun nuna sha'awar ya kamata a rinka wannan al'amari to duk dai wannan na ba ku kisa mai dan tsawo a dan nuna muku muhimmancin kula da wannan fannin da kuma kan cewar ɗaliban ilimi muna buƙatar bincike da zurfafa karatu a kansa saboda abu ne wanda yake al'umma tana bukatarsa idan babu sani za a yi ta yin abu da kani in babu sani domin mutane ba za ka raba su da mu'amala ba yanzu a mutanen kumalan umar 'yan canji shari'a guda suke da ita ta yadda suke yin abubuwansu amma ba a gina ta akan tsari akan fikihu ba ba a gina ta akan shari'a ba amma kuma akwai abubuwa da suke da suke mu'amalat da suna da zaurance irin nasu da mu'amaloli irin nasu amma ba a gina ta akan shari'a ba saboda mutane ba za ka raba su da yin wa'annan abubuwan ba na haka in akwai koyarwa ta musulunci za a yi in babu koyarwa ta musulunci kuma mutane za su yi abin da su gani ne yanzu a da a kasar balakh a wadda take cikin kasashen da cikin kasashen can a tsofaffin soviet union din nan kafin mogol su zo su rusa su a da idan za a taho kasuwanci da yake ayari ake yi caravan ake yi to sai sun taho da malami faƙihi tare da su shi kawai yana tare da su duk abin da ake na mu'amala yana nan wato abin nan fatawa jahiz fatawa jahiz haka ake tafiya da shi to amma munan akwai fajuwa bisa tsakanin malamai din da kuma masu kasuwanci kuma musamman a wannan fannin wato sai ilimin ya zamanto kawai sai dai a karantar da shi amma ba a aiwatar da shi sauraka malaman da suke karanta wa'annan masail da dama na fiqihu din na tinda ne wanda aka rubuta na yanzu waɗanda ake ana da su sai ka ga mu ko a cikin littafanmu in ana bayani ba a fito da abubuwan da suke na zamani na yau wanda shi ake bukata ballantana kuma ka ce a nemi fatawa daga wajen wa'annan malaman za a karantar da kai abin da ke cikin littafan furu'a amma ba amma sha'anin fatawa sai ga kaɗan ne waɗanda suke a suna yin fatawa a cikin wa'annan masail ɗin to kuma alhamdulillah ga shi a duniyar musulmi a sauran wurare an yi fatawa an yi fatoyi wanda yake ba na mutum ɗaya ba na taro ne aka zo aka yi to don mu samu fa'ida daga wannan ya zamanto yana da muhimmanci mu a mu yi mu rinka irin wannan daura din ba don komai ba dan ya zamanto ta zamanto kamar mabudi da zaburarwa kan a tsaya a mayar da hankali wajen bincike da karatu a kanta kuma da yawa daga cikin wa'annan masail din yanzu duk a a zuba suke a cikin intanet yanzu kamar fatoyin bankun rajihi fatoyin bankun dubai al-islami fatoyin bankun al'imma ma har ma sun yi abin nan mene ake ce ma wannan abin app app a mobile ba eh suna da app bankul inma suna da app ɗinsu wanda in ka je in ka da app ɗinsu da ko da ke search engine ɗin nasu ba mai karfi bane amma kusan duk fatoyin da suke yana nan a ciki za a yi saboda haka an kusa maksudin wannan dan ya zaburar ya zamanto an mai da hankali an samu interest a kai don a karatu a kansa domin saboda al'umma tana da bukansa yana daga cikin mata ummu bihil balwa mata ummu bihil balwa abinda bukatarsa ta shafi kowa yana bukatar isa don kowa yana yin wannan mu'amala to a wancan karan mun yi majalisi goma sha bakwai mun fara daga al wato a الكتاب الثالث في البيوع الكتاب الثالث في البيوع muka fara daga ciniki muka tike a bai'ul khiyar a majalisi guda goma sha bakwai don haka yau yanzu za mu fara daga majalisi na goma sha takwas a cikin kuma dai littafin da muka karanta a wancan karan alkawani alfiqhiyya na ibn juzai rahmatullahi alai shi za mu ci gaba da karatunsa insha allahu a wannan karan ma zamu alkitabun rabi shi daga nan zamu fara min alqism thani wancan karan na rinka karantawa amma wannan karan aljamu zaka ja baki mu karanta bismillah na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف أبو القاسم محمد بن أحمد بن الزي الكلبي الغرناطي رحمة الله عليه آمين الكتاب الرابع في العقود المشاكلة للبيوع نعم يتي الكتاب الرابع في العقود المشاكلة للبيوع بابنا هدو أكان العقود wato mu'amaloli da ake kullawa almushakilatu lil buyu masu kama da mu'amalar ciniki a su ba ciniki ba ne amma suna kama da mu'amalar ciniki ta kan cewa kowanne daga cikinsu ya kunshi almuta'aqidain da kuma almaqudain alaihi wato akwai mutum akwai ɗarafi guda biyu akwai ɓangare guda biyu wanda yake su ne suke zuwa suke kulla mu'amalar sannan akwai abubuwan da mu'amalar take afkuwa a kansu wanda suke abubuwa su ma guda biyu kamar yadda yake a ciniki za ka samu alba'i mai sayarwa almushtari mai saya athaman abinda mai mushtari yake bayarwa almuthman abinda mai sayarwa yake bayarwa to hakanan akwai sauran mu'amalu yanzu abinda za mu shiga shine abinda suke shi ba alba'i da mushtari ake da shi ba amma shi ma dai yana da masu kulla ciniki waɗanda suke ɓangare biyu ne kuma kowanne daga cikinsu ya yi kama da alba'i da almushtari kuma akwai abin da ake kulla cinikin a kansa wanda ake kulla cinikin a kansa ya yi kama da wato, wato abubuwa ne da ake mu'awaza a kai wato ake bayarwa a karba na farko dai du'a a ya ce sun yi kama da ciniki saboda wato suna daga cikin abin da ake ce ma al'uqudul mu'awadat wato mu'amala waɗanda take aka gina ta akan mu'awaza akan musanyi to kuma wani yana da muhimmancin ku fahimci cewar a cikin al'uqudul maliya akwai uqudul mu'awadat akwai uqudut tabarru'at kamar yadda mun faɗa a farko wancan karatun al'udul mu'awadat su ne waɗanda suke mu'amala wanda aka kulla ta a kan musanye ka bayar da wani abu a baka musanyensa shi ko uqudu tabarru'at ba akan mu'awaza bane an yi shi ne akan ka bayar da abu ba da neman musanye a kansa ba saboda abinda ka bayar fi sabilillah sadaka ne Uh, abinda ka bayar a uh, saboda kyauta wannan dan neman soyayyar wanda ka bama kyautar ne amma baka nufin ya baka wani abu to uqudul uh, dukkan abinda ya kunshi musaya shi ana tsanantawa wajen sharuɗansa saboda kowanne daga cikin wanda yake shiga wannan mu'amala so yake ya samu sauƙi kuma ya samu wato riba mai riba mai girma shi za su ke cewa mabniyatun alal mushaha an gina ta ne akan shuh al mushaha shine wato kana tsananin son abinka kuma kana tsananin kin rabuwa da shi eh shine maximization of benefit ba wato baka kana tsananin son abinka so aka ba za ka rabu da shi ba sai an baka abin da kake ganin ya cancanta ka karba don ka rabu da wannan abin to waɗannan a waɗannan buyu wanda za mu karanta yanzu ta wannan babin ne sun yi kama da ciniki ta babin kanca su ma uqudul mu'awadat ne fuska ta biyu ta kama da su su ne wato arkan kare na biyu na fiqhul mu'amalat da al-muallif rahmatullahi alai ibn juzai ya kulla shi akan a wato mu'amalolin ciniki da suka yi kama a mu'amaloli da suka yi kama da ciniki a ɗaya daga cikin fuskar shine wanda na ambata muku shine kan cewar su ma uqudul mu'awadat ne wato a mu'amalolin ciniki ne da aka kulla su a domin musanya domin yin musanye to kuma mun ce su waɗannan a dukkan mu'amala irin wannan mu'amala ce wadda take an gina ta akan almushaha akan ƙwauro akan kowa yana so ya samu a wato a yana so ya samu maksudinsa maksudin dukiyarsa ya zamanto kan cewar ya amfana da wannan cinikin fiye da ɗan uwansa wato ya samu amfani kolin amfani kowanne daga cikin atraf din saboda haka ba a gina ta akan almusamaha ba akan sauki duk da yake musamaha tana shiga ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza a'ta idza ishtara samhan idza samhan idza ishtara samhan idza ba'a Allah ya ji kan bawa wanda yake mai sauki idan ya saya in ya zo saye mai sauki idan ya zo sayarwa a to amma maksudinta abinda yake a kashin bayanta shine almushaha sabanin wanda yake idan mutum zai yi kamar alal misali mutum zai yi kyauta idan mutum zai yi kyauta a wannan ba a gina ta akan almushaha ba tunda rabuwa kake da abin da zaka bayar ba don ka samu wannan abu musanyensa ba saboda haka shi yasa za ka ga sharuɗan waɗannan nau'i na ciniki ba kamar sharuɗan nau'i a sharuɗan waɗannan nau'i na mu'amala ba kamar sharuɗan ciniki ba na duk da yake shi zai faɗi wajhul mushakala na ambaci kan cewa fuskar wato kamar su da albuyu shine cewa uqudul mu'awadat ne na'am wa wajhul mushakalati bainahuma yace fuskar a kamanceceniya da suka yi da cinikayya tsakaninsu da kuma wato ciniki أنها تحتوي على متعاقدين بمنزلة المتبايعين shine cewa dukkan wani dukkan mu'amalan nan da za mu karanta tana kunsar wato mutane guda biyu bangare guda biyu da suke kulla alakar cinikayya din bi manzilatil mutabayi'ain matsayin masu kulla ciniki su su biyu wato kana da al'aqid da kuma wal ma- a- a- a- da- kana da wato kamar yadda ke da alba'i wal mushtari kana da al'aqidan wato masu kulla cinikin na'am وعلى عوضين بمنزلة الثمن والمثمون kuma ta kuma waɗannan mu'amaloli sun kushi iwadaini abubuwa guda biyu da ake musayan su alama bi manzilati thaman wal mathmun da matsayin athaman shine abinda mushtari yake bayarwa mai saya yake bayarwa wal mathmun da abinda kuma mai bayarwa mai sayarwa yake bayarwa to su ma waɗannan mu'amaloli sun kunshi wato abubuwa guda biyu wanda suke su ne al maqud alaihi abinda ake kulla mu'amalar a kansa na'am وفي الكتاب 12 بابا to a cikin wannan littafi akwai babi goma sha biyu na kowane babi ya ya a, ya fitar da shi ga mu'amala ɗaya daga cikin mu'amalat
الباب الأول babi na farko في الإجارة والجعل والكراء a cikin al'ijara wal ju'li wal kira al'ijara wato musallath yana daga wannan musallath ne ana cewa al'ijara wa huwa al-afsa bil kasr ana cewa al'ajara ana cewa al'ujara dukkaninsu ana faɗa amma al-afsa wajen larabawa shine al'ijara masdari ne na ajara a ijaratan kamar kataba kitabatan ajara ya juru ijaratan kamar yadda Allah ta'ala ya ce ala an ta'ajurani thamaniya hijaj saboda haka babin sa babin kataba ne ma'ana a fa'ala yaf'ulu bi dammil ayn in ajara ya'juru kuma yakan zo da ham- ya zamanto mahmuz in ya zamanto ajara ajara ka akrama ikraman ija wato ijaran ajara ijaran amma wannan ba a cika amfani da shi ba an fa amfani da ajara ijaratan don haka da shi ma ƙur'ani ya zo Mm. Ah, ma- ah, ita ce wato al'ijara shine wato mubadarar manafi sayan sayan amfani a wanda a za mu ga ma'anarsa ma'anarsa a zai zo insha Allahu idan muka zo muka shiga cikinta a a- alju'ul kuma akan ce masa alji'ala ko alja'ala ko alju'ala ko alja'ila Mm. dukkaninsu ma'ana shine wato a bama mutum a lada akan wani aiki wanda zai lamunin yinsa wanda zai lamunin yinsa maksudi aikin ba wai kodagon ba wai ka ɗauki amfanin nasa ba a'a maksudin ai maka aikin kuma ba za ka ba da ladan ba sai an yi aikin bayaninsa zai zo insha Allah wal kira al kira shi kuma nau'i ne keɓantacce na ijara abin da yasa ya kawo shi saboda su malikiya suna keɓance shi da a sun ba shi suna na daban amma sauran jumhurin malamai ijara ɗaya ne alkira a wajen malikiya shine dukkan abin da aka ɗauke shi na haya abin da yake ba a iya ɗaukansa kamar abin da yake ba za- ba manqul ba dukkan abin da kai hayarsa in ba manqul ba ne to kira suke kiransa saboda haka in ka ba da hayar gida wannan kira ne in ka ba da hayar gona kira ne in ka ba da hayar fili kira ne kuma sai suka ƙara kwale-kwale da taguwa raƙuma a sufun warrawahir idan kai hayar a jirgin ruwa kira suke kiransa in kai hayar raƙumi da za ka yi tafiya da shi wanda yake shine kamar jirgin ruwan bayan ƙasa shi ma kira suke kiransa in kuma kai hayar ɗan adam ko kai hayar wudu wani abu da ake nakal- da ake ɗaukansa amma in ba jirgin ruwa ba ko raƙumi to shi wannan ijara ne to da in ka dauki ai in ka dauki hayar mutum ya dinka ma tela ya dinka maka riga ijara ce ba za ka kira shi kira ba in ka dauki hayar magini ya gina maka gida ijara ne in ka dauki mai yi maka aiki wanda yake zai zamanto ka duk wata kana biyansa ijara ce ba kira ba ne haka zalika in ka ɗauki hayar jaki ko doki ijara ce abinda kawai za ka ɗauki hayarsa wanda yake mankul wanda suka fitar da shi daga ijara shine as-safina war rahila an fahimta wannan istilahi ne khas da malikiya a cikin dukkan malaman fiqh su ne suke da wannan tafsil din amma sauran jumhurin malamai ijara sun sun game ta baki daya dukkan abin da yake daukan haya ne ijara ne al ijara ma'anarta al ithaba ba da lada al ithaba kamar yadda kake cewa ijara ithaba ajara athaba a ba da lada wato ai maka abu ka ba da lada akai daga haka ne ma aka kirawo ladan da Allah maɗaukakin sarki yake bayarwa akan aikin da muminai suka yi aka kira shi ajir lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen ubangijinsu al'ajir wal ujra dukkaninsu suna ne na abin da ake bayarwa a maimakon aikin da aka yi a cikin ijara saboda haka ladan da ake bayarwa shine a dukkan abin da yake za ka yi wani abu a baka lada shine al'ijara sawa'un abin da mutum zai yi ne ko kuma abin da wani abu wanda yake za a iya amfani da shi ba tare da an tafi da asalinsa ba duk wannan ijara ne kamar yadda za mu gani wajen ta'arifinsa to kun gane bambanci tsakanin istilahin jumhur da istilahin malikiya ko na'am to alju'ul kuwa wannan kamar yadda muka zo zamu gani wannan jumhurin malamai suna kansa sabanin hanafiya da ba su yadda da alji'ala ba kuma a malaman zamanin nan wanda yake hatta na 'yan hanafiya din ma su ma duk sun tafi akan yarda da alji'ala kamar yadda yanzu kusan a cikin majami'ul fiqhiyya da aka tafi akai na'am wa kulluha bay'u manafi' dukkanin waɗannan guda uku bay'u manafi' sayar da manafi ne manafi jam'u manfa'a manfa'a amfani abinda ake ce ma manfa'a shine abinda za a iya istifa'in za a iya samunsa tare da rashin halaka ainin abin yustaufa ma yustaufa minhu ma baqa'i ainiha za a iya amfani da shi ba tare da wato zatinsa ya gushe ba yanzu kamar kamar mutum ka ɗauke shi aiki duk wata za ka rinka biyansa a kudi za ka rinka biyansa a albashi dubu ashirin kamar ma'aikatan gwamnati ma'aikatan gwamnati ko ma'aikatan kamfani ba bayi ba ne ba su saye su ba sun sayi amfanin nasu ne a wannan lokacin da suke aikin ba za su yi aikin wani ba sai aikin gwamnati an sayi wannan amfanin nasu ko kamar ka ɗauki hayar gida in ka ɗauki hayar gida an ka ɗauki hayar gida na shekara ɗaya a cikin shekara ɗaya ba zai yiwu mai gidan nan ya amfani da gidan ba kai za ka yi amfani da shi tare da cewa gidan nan yana nan a mulkin mai gidan saboda haka ainihinsa bai gushe ba manfa'ar ita ce aka yi mu'awada a kanta ita ce kake biyan kuɗi a kanta shi yasa aka ce mata bai'ul manafi akwai bambanci tsakanin almanfa'a da al'intifa manfa'a abinda ake ɗaukansa a yi amfani da shi a yi mubadala da shi al'intifa kuwa ana iya amfanuwa da shi amma ba a iya sayar da shi to nan shi fuka sun kira shi al'intifa yanzu kamar mahallin abinda duk ba za a iya mallakarsa ba ba za a iya mallakar aininsa ba ko ba za a iya mallakar manfa'arsa ba to sai dai ka yi amfani da shi ba za ka iya sayar da shi ba kamar wajen zama a masallaci wajen zama a masallaci duk wanda ya zo kana da haƙƙin ka zauna a nan ka yi bacci a nan ka yi ni baki ɗaya in ma masallacin ba a kulle shi ka kwana ba tare da ka biya ko kwabo ba amma baka da ikon ka sayar da shi baka da ikon ka sayar da shi sabanin yadda nake baku labari a a waɗansu jinsiya da sukan yi a a harami ko na taɓa gaya muku wanda za su je su je su zauna tun la'asar cikin azumi su tsare waje su je su yi shimfiɗa su sa darduma sai idan ma idan masu wanda su suna so su zauna a wajen a cikin filin dawafi in suka zo sai su ba su yan riyal hamsin sai su ɗauke darduma su kuma sai su zauna a wajen to kaga wannan ciniki ne da bai halatta ba saboda wannan ba manfa'a ba ce suna da haƙƙin al'intifa ba haƙƙin mallakar manfa'ar ba sau da duk abin da yake ba za ka mallaki aininsa ba za ka mallaki rakabarsa ba aininsa ya zama to ka mallake shi ka siye shi ko ba za ka mallaki manfa'arsa ba ba za ka sai ba za ka ɗauki hayarsa ba to ba za ka iya hayar da shi ba ba za ka iya ta'awid a kansa ba sai dai ka yi irfaq ta shi shine ka yi abu wanda yake na taimakawa za ka iya ka je ka zauna a waje ka tsare ma wani mutum waje idan ya zo ka tashi ka ce to ka zo ka zauna a nan wajen lillah irfaq kai babu kuɗi saboda za ka iya haƙƙin al'intifa amma ba za ka iya mayar da shi ta zamanto manfa'a ba to wannan abin da ake maganar ijara tana shiga cikin bai'ul manafi abin da yake manfa'a ne amfaninsa ma'ana abin da za a iya amfani da shi ba tare da gusar da asalinsa ba to sayar da shi shine ijara da ju'ul da kira duk abin da wannan ya kunsa kenan
ففي الباب أربعة فصول to a cikin babin akwai fasalai guda hudu الفصل الأول alfaslul awwal في الإجارة fasali na farko a cikin al'ijara al'ijara kamar yadda muka ce muku shine al'ithaba bayar da lada amma ta'arifinta wajen malaman fiqihu tarifi mai sauki shine irin wanda su ibn hajar suke faɗa amma kuma ta'arifi ne wanda yake akwai iradat da dama a kansa shine mushkilan fiqihu za ka ga in aka yi ta'arifi na malamai sai an ciro maka wani abu wanda yake ta'arifin bai zamanto aljami' ba almani ibn hajar ya ce tamliku manfa'ati raqabatin bi'iwab tamliku manfa'ati raqabatin bi'iwab mallakar da amfanin wani zati da musayan wani abu wato da ladan da za a biya a maimakon wannan amfanin dukkan raqaba dukkan abu dukkan wani zati raqaba shine abin da ake ce ma ar-raqaba shine al-ain al-muayyan dukkan wani abu da yake da amfani nasa to wannan amfanin ka mallaka shi ga wani bi'iwab da musaya wannan ijara ce haka ibnu hajar ya fassara shi to amma yanzu wannan aure bai shiga ba aure ya shiga ko bai shiga ba saboda aure mallaka manfa'a ne manfa'a kuma ta raƙaba tunda an raƙaba nan zati mace manfa'atta shine istimta ta zamanto ta tsara kanta sai gare ka kawai ta tsara kanka sai gare ka kawai ko kallonta wani yayi sai ka harare shi bi'iwad da musayaya wanda ka bayar shine sadaki duk da yake sadaki ba ka saye ta bane ba rakabar ta ka saya ba wannan haƙƙin na ta tsara kanta gare ka kawai shi ka saya shi ka biya shi kai mubadala da shi ba na son amfani da saya shi kai mubadala da shi shi kai musaye da shi to kaga ya shiga cikin nan ya shiga cikin wannan to shi yasa sai a haka zalika yanzu qirab bai shiga cikin nan ba mudaraba in ka ba ma mutum kuɗi ka ce ya juya wannan kuɗin ba manfa'arsa ka saya ba ka shigaltar da wannan ƙoƙarin nasa managerial entrepreneurial ability din nasa ne ya juya kuɗi ka shagaltar da shi bi'iwad da maimako maimako shine abinda aka samu na ribar ka ɗauka sai dai baka yi tare da zama haka ƙiraz ma ya shiga ciki haka zalika al-musaqa kana da lambu na mangwaro ka ɗauki mutum ka ce ya rinka shayar da mangwaron abinda ya fito in aka yi girbin in aka cire amfanin mangwaro za ku raba zai ɗauki sulufi ka ɗauki sulufa shi ba tamliku manfa'atu raqabatin ne ba bi'iwa to kan haka ne sai a suka yi ta a a a suka cancanza kamar alal misali dardir sai ya ce tamliku ma- tam- talmiku- tamliku manafi'i shay'in mubahatan muddatan ma'lumatan bi'iwa ka mallakar da amfanin abu kuma wannan amfanin ya zamanto mubahi domin a fitar da amfanin da bai halatta ba ka mallaka shi ga wani kamar alal misali a hayar baiwa ba za ka yi hayar baiwarka ba domin mutum ya amfani da ita ta dukkan fuska Mm, kamar saduwa da ita za ka iya amfani da ita wajen hidima ba a wajen saduwa ba shi yasa sai suka kayyade da cewa mubaha kuma suka ce muddatan ma'aluma don su fitar da aure mudda iyakantacciya tunda aure ba a yin sa mudda iyakantacciya kuma shi ma suka ce bi'iwab to amma a cikin nan wannan ya zamanto mane ya hana wani abu shiga ciki me ya shiga cikin wannan banda ijara aure dai ya fita mun gani mudaraba ta shiga mudaraba ta shiga mudaraba ta shiga to don haka sai ibnu arafa daga cikin malaman malikiya sai ya ce a ya ce bi iwadin gairi nashi'in anha da maimo- da musanye wanda ba daga cikin manfa'ar aka samu ba kaga mudaraba daga cikin aikin ne kake samu to a'a shi wannan manfa'ar iwad din ya zama to daga waje za a kawo wato daga hannunka kai wanda ka dauke shi ko dago kai ne za ka dauko daga cikin kudin ka ka bashi ba daga aikin da ka bashi zai samu kudin ba to kuma sai suka ce to ai alja'ala ta shiga ciki tunda alja'ala ma daga waje- daga hannunka za ka dauko ka bashi to sai ibnu arafa ya kara ya ce ba'aduhu ya taba'adu bi tabi'idiha sashensa yana ka- yana wato ka- a- a- yana kasuwa da sashi wato sashen aikin zai iya zamantowa yana kasuwa da sashi ma'ana idan ka samu in kai aikin gaba daya za a baka gaba daya in kai a, a, a, a, a, a ijara in kai aiki rabi za a baka kudin rabi in kai sulusi za a baka sulusi amma ja'ala kuwa in kai aiki in dai sul- ko sulusi kai ko tara cikin ɗari kai in bai zamanto ɗari bisa ɗari ba ba za a baka ko kwabo ba to da wannan sai suka fitar da ja'ala da wannan sai suka fitar da ja'ala ta'arifin ibnu arafa su kuma shafi'i yayin da suka suka fitar da ja'ala sai suka ce manfa'atin maqsudatin ma'luma suka ce sananna to kaga ja'ala ta fita mudaraba ta fita musaka ta fita kuma suka ce qabilatun lil badli wal ibaha wadda za a iya bayar da ita kuma za a halartar da ita don su fitar da aure wato wani lokaci- yawanci fuka suna wannan kuma wani lokaci abin da ya sa ɗaliban ilimi ya kamata mu rinka kula da wannan saboda wasa kwakwalwa ne saboda wani lokaci idan ka zo za ka fahimci waɗannan uƙud ɗin a hakikanin yadda suke ba wai kawai a a ka ɗauke su birin-birin ba ka faɗi haƙi- ka fahimci haƙiƙanin arkan ɗin kowane aka daga cikin uƙud wanda shi zai taimaka maka wajen takif wajen sababbin mu'amaloli idan suka zo zaka yi inzalin suka ce a wannan ai nau- wannan ja'ala ce ko kuma wannan ijara ce a don haka a ta'arifin a a a ta'arifin sai an yi talfiq a za a iya yin talfiq da shi a ce tamliku manfa'ati raqabatin bi'iwadin ghairi nashi'in anha ba'dahu yataba'adu bi tab'idha sai ya hada ta'arifin ibnu arafa da na tardir ga baki daya tunda shi ibnu arafa yayi ta'arifin ijara daban da kira a bisa istilahin malikiya na bambancewa tsakanin ijara da kira to wannan shine ta'arifin ijara dan haka ya hada a a hayar mutum hayar mutum kuma nau'i biyu ce ko kai hayarsa ta mudda kai hayarsa shekara daya wata daya kwana daya wuni daya ko kai hayarsa akan yi maka aiki likita ka je ka zauna tare da shi ka biya kudin consultation ba zai ga kowa ba sai kai saboda ka biya kudin consultation hayarsa kai ko lauya na barista bai zo ba ko a waya ma in kai masa sai ce to bill zai zo saboda lokaci ya kaci masa lokaci saboda wannan lokacin da kai mu'amala tare da shi ai ujira za ijara ce kai masa ya hada kuma daukan hayar wato abu wanda yake gairu manqul ba a daukansa kamar gida kamar gona kamar fili kamar lambu da kuma abin da ake daukansa kamar daukan hayar a a raƙumi da mota da jirgin ruwa da kwamfuta da laspika a sawa'un ma ya halatta ko bai halatta ba kamar daukan hayar kayan abin nan irin su gita kayan kiɗa wanda yake za a ga malamai suna magana a kansu daukan hayar waɗannan kaya wajen lokacin aure da hukuncinsu duk wannan babinsa babin ijara ne na'am
وهي جائزة عند الجمهور
na'am na mutum eh shi ne ce na far- na- na bangare na farko na lokaci na bangare na biyu na aiki yawa bangare na biyu na aiki shine kamar ka sanya wa mutum a ka bashi aikin yi maka- kamar tela ka kai masa kayan kai maka dinki ka ka dauke shi haya ne shi kaga ba ba kaddare masa da lokaci ba da ya maka aikin halarce indal jumhur wannan shine hukuncinta wato min haithu ahkamu taklifiya ta fuskar taklifi ma'ana ta halatta mu'amala ce wadda yake ta halatta indal jumhur a wajen gama garin a wajen daukacin malamai wannan ishara ne ga sabanin da aka samu wanda yake sabani ne da a ba zai yi tasiri akan ijma'i ba shi yasa da dama malamai suka hikayar ijma'i akai wanda ya saba abubakar al-asam ne al-mu'tazili abdurrahman al-asam al-mu'tazili da kuma ibn a- a- ibn rushd ya dangana ga irin wannan kaulin ga ibn ulayya isma a- a- ibrahim a- a- ibrahim ibn isma'il ibn ulayya ba ba dan ba dan malamin hadisi ne isma'il ibn ibrahim ibn ulayya wanda mu- muke yawan haduwa da shi shi a cikin muslim ismail ibn ibrahim ibn ulayya to babansa ibrahim ibn ulayya malamin mu'tazila ne to shi ma yana cewa ijara ba ta halatta ba don saboda sayar da abu wanda yake ma'adum ne babu shi in ka ɗauki mutum a kaje ka bashi kuɗi ya ɗinka maka riga abin da zai yi ɗin a lokacin ai bashi da shi Be- baka zo ka ga ita, ita kanta manfa'ar iya telan abu ne wanda yake kana ganin sa akwai shi babu shi saboda haka akwai garar ka sai abu wanda yake lam yukhlaq ba a halice shi ba saboda haka dan me zaka sai abin da yake babu shi Mm, abin da yake babu shi baka gan shi ba ko baka san irin a a ya baka san inda zaka kimanta shi ba ghairu mutaqawwam ba shi da kima zaka yi garewa ka ce wannan grade A ne wannan grade B ne da sauransu saboda haka suka ce wannan suka tafi alal asl na tunda dai kun ce shar'a annabi sallallahu tunda dai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'ul gharar to wannan bai'ul gharar ne ijara bai'ul gharar ne to shine suka yi musu raddi da kan cewar a wannan ba gharar bane saboda na farko dai abu ne wanda yake urf al'ada ta tabbatar da shi kan cewar wanda yake da wannan maharar za a iya sanin wannan kudurar tasa kuma kamar yadda aka halatta cinikin salam mm, akan abin da yake a lokacin baya nan amma aka halatta shi lilhaja haka zalika ma ijara an halatta ta saboda bukata mm, domin idan da kamar a ce ba a yin ijara to kowa fa sai dai fa a ce dukkan dukkan bukatarsa sai shi zai shi zai gina gida shi zai je ya itace shi zai je ya sassaka kuka wadda abin girki shi zai je ya zamanto tela shi zai zamanto mai fenti shi zai zamanto malami shi komai sai dai a ce shi zai yi. to wannan ku kaga haraj ne ba larura ba ce tunda rayuwa ba za ta kare ba in babu ita amma an halatta ta saboda haja inda ba a halatta ta ba rayuwa za ta yiwu rai ba zai salwanta ba dukiya ba za ta salwanta ba amma za a yi rayuwa cikin takura matuƙa a ce komai kake bukata sai dai ka je ka ne- ka yi ma kanka ba za ka yi mu ba ba za ka ɗauki wani ya yi maka ba in aka ce shari'a ba ta daba wannan dama ba to zai zamanto akwai tsanani mai girma to sannan kuma ga abubuwan da suke nuna halaccinsa a cikin ƙur'ani me muke da shi na alƙur'ani da yake nuna halaccin ijara na'am inni inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj ina so in auren maka da ɗaya daga cikin 'ya'yan nan na mata akan kai mun kodago thamaniya hijaj shekaru takwas wannan dalili ne a cikin alkur'ani ko tama wannan ba za a iya ce muku wannan ai shar'u man qablana shari'ar wanda suka zo gabaninmu ne annabi musa da annabi shu'aib in ya tabbata shine annabi shu'aib din wanda ya haɗu da shi to kuma matsala ce kayi mas- a- kana so ne ka toshe bakin wanda yake rigima da kai don haka bai kamata kai masa hujja da abin da yake mukhtalafun fihi akwai sabani akai domin zai iya ce maka wannan ai shari'ar da ta gabace mu ne ni kuma bana ban yadda da shar'u man qablana ba ka kawo mana a shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am har ma jan وجعلنا بعضه لبعض سخرية
sukhriya sukhriya a to a wannan ai sai kai tawili in ka fassara shi akan cewa sukhriya bi ma'ana hadam hadimai to wanda yake kuma zai iya cewa bai yadda da wannan tafsir din ba cewa abin da yake nufi ala zahirihi abin da zai sa a rinka yin ba'a da su na'am fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bi ma'ruf idan suka shayar muku da 'ya'yanku ku ba su ladaddakin su kaga aka faɗi ujurahunna wannan haya ce kaga wannan shar'un lana ko ba shar'u man qablana bace shari'ar mu ce mhm akwai wata akwai wani kuma a a cikin a a cikin alqur'ani na'am وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf eh to in kace wannan sallamtum din in- amma yana buƙatar sai ka fassara shi kenan da al ijara din amma waccan ayar ita ce awda to min al ha- hadith kuma akwai su da yawa tuli Mm, daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa da sayyidina abubakar a lokacin da za su yi hijira ista'jar a- sun sun dau ista'jara dalilan ma- mahiran ko khirritan Uh, sun ɗauki jagora wanda ya san hanya min bani dil daga banu addi'il wanda yake ya ƙware a sanin hanya suka ce masa ya je ya ɗauki tagoyinsu guda biyu ya je bayan kwana uku ya jira su a garu thawr za su same shi a can suka ɗauke shi haya suka biya shi akan hidimar da zai yi suka ɗauke shi akan hidimar da zai yi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka dalika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadithin sahihain an ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce talatatun ana khasmuhum mutum uku zan yi rigima da su ya ce a rajulan ba a hurran wa akala thamanahu mutumin da ya sayar da ɗa ya cinye a a ya ci a a- a- a tumuninsa wa jur- wa rajulan a'ta bi thumma gadar Ah, ya bayar da sunan Allah sannan ya yi ya warware alkawari Ah, sannan na ukun shine rajulan ista'ajara ajiran fastawfa lahu wa lam yutihi haqqahu aw kama aw kama qala sallallahu alaihi wasallam da mutumin da ya dauki dan kodago aiki fastawfa lahu ya cika masa aikinsa falam yu'tihi ajrahu bai bashi ladansa ba to ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ikrarin sa haka da kuma haka dalika a cikin hadisin ibnu maja wanda yake hasan ne hadisin hasan li ghairihi a- a'tul a'tul ajira ha- a'tul a'tul ajira haqqahu qabla an yajuffa araquhu ku ba ma dan kodago ladan sa tun kafin gumin sa ya ya- a- ya bushe kaga duk wannan tabbatar da ijara ce sannan kuma al ijma' munaqid ibnu a- a- malamai sun yi hikayar ijma' a kanta babu wani a wannan sabanin waɗanda suka yi sabani ba za a ɗauke shi a matsayin sabani ba sai dai mun yi ishara gare shi saboda shi ibnu juzai ya ambace shi a bisa abinda magabatansa suka ambata irin su- shi ibnu rushid wanda a cikin bidayatul mujtahid shi ya yi ishara ga wannan sabani to sai mu tsaya nan bayan sallah azhar sai mu dawo insha Allah mu yi karatun namu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tsarin tambayar da yin wannan tattalin kowa zai ga dawo wadda ya